أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a jiya mun tsaya kan aya ta 52 ko a cikin wannan sura ta suratul baqara yadda allah subhanahu wata'ala ya mana bayani game da abinda banu isra'ila suka yi na ci gaba da bautan wato ɗan maraki bayan Allah subhanahu wata'ala ya buƙaci ganawa da tattaunawa da annabin su annabi Musa alaihi salam ya tafi ya bar su bisa turba ta tauhidi ya dawo kuma ya samu Allah ta'ala ya faɗa masa fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri mun jarabci mutanenka bayan ka tafi ka bar su kuma musa samiri shine wanda ya zama silan batansu saboda haka ya dawo ya samu to shine allah ta'ala sai yake goranta mu banu isra'ila yake tuna musu wannan ni'iman da ya musu yana cewa wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun Allah ta'ala ya ce ku tuna sanda muka yi ma annabi Musa alkawarin dare arba'in sannan kuka riki ɗan maraki a matsayin abin bauta bayan shi alhali kuna azzalumai thumma afauna ankum min ba'di zalika sannan sai muka yi muku afuwa muka yi afuwa akan ku bayan haka la'allakum tashkurun don ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayansa masu godiya gare shi za mu tashi kan aya ta hamsin da uku insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da lissafa ma banu Isra'ila ni'imomi masu girma da ya ni'imtar da su a kansu Allah ta'ala sai ce wa iz ataina musal kitaba ku tuna sanda muka ba ma annabi musa littafi wal furqan da kuma al furqan abinda ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtadun don ku zama shiryayyu Allah subhanahu wata'ala yana faɗa musu cewa ku tuna lokacin da muka ba mu annabi Musa alaihi salam littafi kuma muka bashi abin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya domin ku ɗin ku zama shiryayyu bayin Allah to anan Allah ya yi bayanin cewa ya bashi littafi kuma ya bashi alfurqan to menene littafin da Allah ya bashi kuma menene alfurqan ɗin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi malamai suka ce littafin da Allah ya bashi alfurqan din da Allah ya bashi shine at-taura alkitab wanda Allah ya bashi shine at-taura wannan mutlakan malamai suka ce wannan babu sabani akan shi cewa walaqad ataina Musa al-kitaba wal furqana ai bi ma'ana mun ba mu annabi Musa alkitab bi ma'ana at-taura mun ba mu annabi Musa at-taura mun ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam التوراة to amma alfurqan kuma da Allah ya faɗa anan to anan ne malamai suka yi saɓani wasu daga cikin malamai suka ce alfurqan huwa taura da alkitab din da alfurqan din duka duka taura ne wa da zikiruhu bismaini ta'kidan an maimaita wato an kira shi da suna biyu ne saboda a ƙara ƙarfafawa amma dai alfurqan alkitab shine at-taura wal furqan shine at-taura shi ma walaqad atayna musa alkitaba wal furqana zai zama kenan walaqad atayna musa at-taurata wat taurata in mun fassara cewa alkitab shine at-taura wal furqan ma shine at-taura saboda haka wasu malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya maimaita wannan ne saboda ya karfafa kamar yadda a wasu wajajen za ga Allah yakan yi wato irin wannan a cikin alkur'ani in ya kawo kalma sai kawo ko ya kawo wata kalma mai irin wannan ma'anar amma ba irin wannan sunan ba ko ya ƙara bayani a kai kamar yadda ce fazalika yawmun asir alal kafiri na gairu ya ce daga yawmun asir rana ce mai tsanani alal kafiri na akan kafirai gairu yasir ba ta da sauki kaga in an ce asir da gairu yasir duk ɗaya ne mai tsanani ba sauki duk ma'anansu ɗaya ba su da bambanci to Allah subhanahu wataala ya haka ne don lita'akidil ma'ana don a ƙarfafa ma'ana to shine sai suka ce wasu malamai sai suka ce alfurqan shine at-taura kamar misali ne wasu malamai suna cewa kamar misali ne da wani mawaki yake cewa waƙaddamtul adima lirahishaihi wa alfa ƙauluha kaziban wa mainin kaga anan sai ce kaziban wa mainin kazib ƙarya ne mainin shi ma ƙarya ne amma ya kawo su tare kaziban wa mainin dukansu ƙarya ne kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ala habza hindun wa ardun biha hindun wa hindun ata min duni hanna'a wal bu'du anna'a wal bu'du dukansu nisa ne duk ma'anansu ɗaya to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa id ataina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun wasu malamai kuma suka ce ai al furqan shine taimakon da Allah subhanahu wataala ya yi annabi musa ya ba annabi musa alayhi salam da banu isra'ila akan fir'auna da sauran rundunonin mutanen banza shine alfurqan suka ce shine taimako ma'ana tunasan da muka ba mu annabi musa ku tunasan da muka ba shi alkitab muka ba shi attaura wal furqan sannan kuma muka ba shi taimako akan abokan gaba kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan yakin badar yana magana da al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa'alamu annama ghanimtum min واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه ول- ول- وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين والمساكين وابن السبيل إن و- كنتم آمنتم والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله ع- والله بكل الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير na'am masha Allah kaga anan Allah ta'ala yana magana da al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam muhalli shahid sai ya ce in kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da kuma abinda muka saukar bisa bawanmu yawmal furqan ranar rarrabewa yawmal furqan ranar rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yawmal taqal jam'an ranan da wato a rundunoni guda biyu suka haɗu kaga a bisa nan ma zai ƙara fito mana da ma'anan da muka kawo a baya cewa alfurqan shine at-taura kamar yadda alkitab shine at-taura kaga anan ma Allah ya yi amfani da wannan usulubin yace yawmal furqan yawmal taqal jam'an ranar rarrabewa ran da rundunoni suka haɗu kaga duk ana magana ne akan rana ɗaya amma duk da an kawo shi da lafuza daban-daban wanda kuma ya ɗauki ma'ana daban-daban to kaga amma muhalli shahid shine da Allah ya ce yawmal furqan shine ranan da aka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranan da aka yi awari to da haka wasu malamai suka ce ma'anin alfurqan shine at-taura din wasu kuma suka ce al-furqan shine nasara da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa akan Fir'auna da sauran abokan gaba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin suratul anbiya yace walaqad ataina Musa wa Haruna ولقد al-furqana آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون Allah ta'ala ya ce walaƙar ataina Musa wa Harun al-Furqan hakika tabbas mun bai ma annabi Musa da annabi Haruna al-Furqan abinda ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ko ya zama at-taura ko kuma ya zama nasara wa diya'an kuma mun ba su haske wa mau'izat wa mawa'izatan lil muttaqin ko da kuma wa'azi abin da yake wa'azi ne ga masu tsoron Allah alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib sune waɗanda suke tsoron ubangijin su a boye wa hum minas sa'ati mushfiquna kuma suna masu tsananin firgici da tsoron tashin alkiyama da haka Allah ta'ala ya ce wa id ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun Allah ya ce ku tuna lokacin da muka ba mu annabi Musa littafi muka ba shi wato abin da ke rabe tsakanin ƙarya da gaskiya don ku zama shiryayyu a bisa wannan ayar za mu fahimci cewa saukar da littattafai da Allah ya yi ni'ima ce mai girma shi yasa za mu ga har Allah yana goranta wa banu Isra'ila cewa ku tuna fa na saukar da attaura na ba annabi Musa attaura ashe saukar da littattafai da Allah ya yi da manzanni da Allah ya turo rahama ce ni'ima ce ga al'ummar duniya gaba daya shi yasa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya saukar masa da alqur'ani sai ga masa cewa shi kanshi rahama ce alqur'anin gare shi da kuma al'ummarsa yace wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك fala فلا تكونن ظهيرا للكافرين ubangiji ta'ala ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu kai karan kanka baka taba tunani ba baka taba tsammanin cewa za a saukar maka da littafi ba me yasa aka saukar illa rahmatan min rabbik sai dan rahamar ubangijinka rahama ce daga Allah ganin daman Allah ya saukar maka da alqur'ani da ka fala takunanna zahiran lil kafirin ko kar ka zama mai taimako ga kafirai daga Allah ta'ala ya nuna masa cewa saukar da alqur'ani da yi rahama ce rahama ce saboda haka da saukar da littattafai da Allah ya yi da manzannin da Allah ya turo ba komai ya sa Allah ya yi ma al'ummar duniya gaba sai don tausayinsu jin kai domin duk abin da Allah ya saukar na dokoki ya saukar da shi ne don mu zama shiryayyu don mu shiryu amma in ba haka ba Allah babu abin da zai amfana da shi don mun yi ayyukan ibada ba abin da Allah zai karu da shi babu abin da Allah zai karu da shi da haka Allah ta'ala ya ce wa iz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qala Musa li qaumihi tinasan da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutanena innakum zalamtum anfusakum lallai ku dinnan kun zalunci kawunanku bittikhadhikumul ijl a yayin da kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta faqtulu anfusakum in kuna son Allah ya karbi tubanku to ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi alkhairi a wajen ku a wajen ubangijinku mahalicinku fataba alaikum in kun yi haka Allah sai ya karbi tubanku ya yafe muku inna Allah lallai shi Allah huwa taw innahu lallai shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai karban tuba kuma shine mai jin kai subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa ɗan maraƙi da waɗancan iyaye da kakannin banu isra'il suka riƙa a matsayin abin bauta allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ƙarshen ayan sun ma'afauna an min ba'adi zalika la'allakum tashkurun mun yi muku afuwa don ku zama masu godiya ga Allah to kamar yadda muka faɗi cewa akwai sharaɗi da Allah tabaraka wata'ala ya sanya musu na cewa in suna so Allah ya karɓa tubansu to ga abin da za su yi to shine annabi Musa sai yake ce musu ya ƙaumi ya ku mutane na to kafin mu je gare shi a farkon ayan a Allah ta'ala ya ce wa iqala Musa wanda annabi Musa mun yi magana a kansa daka yace li qaumihi ya qaumi yace ya ku mutane na to menene ma'anan kalmar alqaum malamai suka ce shine wato a dandazo ko kuma haduwa ta wata al'umma wanda suke da yare guda ɗabi'u guda al'adu iri ɗaya kaza da komai iri ɗaya kuma suna rayuwa a gari guda misali to sai wasu malamai suka ce to in an ce alƙaun a larabci maza da mata sun shiga ko kuma maza ne zalla to wasu malamai sai suka ce alƙaun maza ne zalla menene dalilinsu sai suka ce Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun kaga Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kar wasu mutane su yi ma wasu mutane isgilanci sai kuma ya ce kar wasu mata su yi wa wasu mata isgilanci kaga kenan sai wasu ka ce to in an ce alƙaun ana nufin alrijal la yaskar qaumun min qaumin la yaskar rijalun min rijali wala nisa'un min nisa'i sannan kuma wasu malamai suka ce a'a ai in an ce alƙaun ya shafi maza da mata saboda misali da Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanansa muka ce ka je kai ma mutananka wa'azi tun gabanin azaba mai radi ta zo musu kaga waɗanda annabi nuhu ya musu wa'azi maza da mata kowa ya shiga saboda haka suka ce alqaum liqaumihi wato kamar suna so su a fitar mana cewa waɗancan mutanen da Allah yake ta magana a kansu banu Isra'ila wai shin zallan maza ne kan ko hadda mata maza ne zalla ko kuma maza da mata ne to shi yasa wasu sai suka ce to a Qur'ani Allah ya ce alqaum yana nufin zallan maza da haka maza ne zalla wasu kuma suka ce akwai ayoyin da suka zo da kalman qaum kuma suka hada maza da mata kamar wannan inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim kamar yadda kuma mu'minu ali fir'aun yake cewa wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar kage na cewa ya ku mutane na me yasa nake kiran ku zuwa ga shari'a ko kuma kuna kirata zuwa ga wuta to wannan sai suka ce maza da mata sun shiga to waɗancan na farkon sai suka mai da martani suka ce a a ku saurara wayannan ayoyin gaba ɗaya da kuka kawo yadkhulu fihi rijalu wan nisa maza da mata duka sun shiga bila shakka lakin dukhulun nisa'i fihi min babil istitba'i ai li annahum tab'un lirrijal sai suka ce amma abin da yasa mata suka shigo ciki saboda ai mata suna bin maza ne duk inda ka ji an ce maza to abu na gaba shine mata wabatha minhuma rijalan kathiran sai ce wani sa'a maza sai mata maza sai mata to wannan shi sai an ce alqaum mata suka shiga fa utlika ala rijali wan nisa'i qaumun taghliban taghlibiyan sai suka ce to shi yasa in wani lokacin an ce arrija an ce alqaum sai zama maza da mata sun shiga wallahu ta'ala a'lam da haka Allah ta'ala ya ce wa iz qala Musa li qaumihi tun sanda annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lallai ku din nan fa kun zalunci kawunan ku bittiqazikum al'ijl ta yanda ku bauta ma dan maraki ya nuna mana kenan cewa shirka hada wani da Allah wajen bauta zalunci ne babba zalunci ne mai girma mutum ya haɗa ubangijinsa da wani a wajen bauta abdullahi ibn abbasin ya ce lokacin da allah ya saukar da ayar suratul an'am da ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su haɗa ba su cakuɗa ba su gauraya imaninsu da zalunci ba wayannan su ne amintattu kuma su ne shiryayyu sai abun yayi masu habban annabi nauyi sai suka ce wa ayyuna la yuzlimu nafsa to a cikin mu waye bai zaluntan kansa sai manzo Allah ya ce a ba irin zaluncin da kuke tsammani bane wani irin zalunci ne yace innama huwa kama qala luqman libni ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kamar yadda luqmanul hakim yake ce ma ɗansa ya kai ɗana kar ka haɗa Allah da wani wajen bauta saboda shirka zalunci ne babba zalunci ne mai girma mutum ya haɗa ubangijinsa da wani wajen bauta ko mutum ya kafirce ma Allah shi yasa a suratul baqara Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalumai mutum ya kure malejin zalunci ya haɗa Allah da wani wajen bauta ya kure malejin zalunci ya haɗa Allah da wani wajen bauta wannan zalunci ne mai girma sai dai aƙiban zaluncin mummunar aƙiban zaluncin ba ta komawa zuwa ga Allah tana komawa ne ga wanda ya zalunci tana komawa ne ga wanda ya zalunci wannan shine zaluncin da mutum zai yi wanda aka zalunta bi wato shi wanda aka yi aka yi mar zaluncin bai ragu da wani abu ba bai cutu da wani abu ba amma wanda ya zaluncin ya cutu saboda duk wanda ya haɗa Allah da wani wajen bauta akibar abin shi za ta kare mawa autar jahannama Allah kuma dama tun tun tuntuninsa godajje ne shi ko da mutum bai gode masa ba shi ya makansa ko da mutum bai bauta masa ba yana da mala'iku kamar yadda mun karanta a bara wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yadda mala'iku suka ce saboda ko da mutum bai bauta ma Allah ba Allah subhanahu wataala ba abin da zai ragu da shi in mutum ya bauta ma Allah ba abinda Allah zai karu da shi sai dai amfanin bautan ya koma kansa matsalar rashin bautan ta koma kansa da haka shirka zalunci ne shirka zalunci ne hada Allah da wani wajen bauta hada Allah da wani wajen bauta zalunci ne mai girma mutum ya hada ubangijinsa subhanahu wata'ala da wani a wajen bauta wannan zalunci ne allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun da haka annabi Musa ya ce musu innakum zalamtum anfusakum lallai ku dinnan kun zalunci kawunan ku bittikhadikum al-ijl ta inda ku bauta wa dan maraki kaga anan annabi Musa sai ya ce bai ce musu kun zagi kun zalunci Allah ba sai ya ce kun zalunci kawunan ku ma'ana kanku kai maketan da haka ko ba shirka ba ko da zunubi ne mutum yake yi to ya dinga tuna fa cewa wannan zunubin da yake kansa yake cuta qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Kul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ka ce ya ku bayina waɗanda suka yi mugun keta ma kawunansu suka zalunci kawunansu la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammanin daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana yafe zunubai gaba ɗaya kaga muhallu shahid anan shine Allah ya ce alladhina asrafu ala anfusihim wanda suka yi barna ma kawunansu ashe barnan makansa mutum mutum yake barnan yana yi ne makansa daka annabi Musa ce musu ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijl sai ce fatubu ila bari'ikum ku tuba ku koma zuwa ga bari'ikum zuwa ga ubangijinku subhanahu wata'ala fatubu ila bari'ikum faƙutulu an fusukun sannan ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wato fatubu ila bari'ikum ay fatubu ila khaliqikum wato abubuwa ne guda biyu akwai albari akwai albariya albari shine Allah shine wanda ya kagi halittan gaba daya albariya kuma sune halittun duniya shi yasa a raga aswatul bayyina ayu guda biyu aka jana ulaika khairul bariya ulaika hum sharrul bariya daga khairul bariya mafi alkhairin halitta kenan sharrul bariya mafi sharrin halittun duniya kenan to kaga to shi kuma Allah shine albari kaman alkhalqu ne da alkhaliq alkhalqu sune mu halittu kenan alkhaliq shine Allah da ya halice mu da haka fatubu ila bari'ikum ai fatubu ila khaliqikum ku tuba zuwa ga mahalicinku faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku ku kashe kawunanku to menene ma'anin ku kashe kawunanku yaya mutum zai kashe kansa kuma a ce wannan ita ce hanyar tuba ita ce alaman Allah ya karbi tubansa bayan mun san cewa ubangiji ya gaya mana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunanku saboda Allah na tausayin ku Allah na jin kanku to me me ake nufi anan a wasu malamai suka ce ma'anan faƙatulu an fusa kuma kamar yadda irinsa ya zo a cikin ayoyin ƙwar'ani kamar allah da ya ce wa latan mizo an fusa kuma kaga latan mizo an fusa kuma kar ku dinga aibanta kawunanku mutum ai bari ya aibata kansa ba amma me zai yi zai iya aibata ɗan uwansa shi ma dan uwansa zai iya aibata shi da haka kaga ya aibata dan uwansa dan uwansa ya aibata shi ya zama cewa yayi ya sun aibata junan su gaba ɗaya kenan sannan kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ne yace fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum in kun tashi shiga gidan daji to ku yi majunan ku sallama ku yi makawunan ku sallama amma yanzu misali in na zo shigowa sai na ce assalamu alaikum ai ba makaina na yi masallama ba inda makaina na ce sallama sai in ce assalamu alayya kamar yadda annabi musa annabi isa ya ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya kaga shi kansa yake ma aminci to kaga yanzu ni in nazo zan muku sallama zan shigo ba ce assalamu alayya ba sai in ce assalamu alaikum to me yasa Allah ya ce in yi makai na sallama saboda yanzu in na zo na ce muku assalamu alaikum kuma kuma za ku mai mun wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha kaga kenan ce assalamu alaikum na roƙa muku aminci wa alaikum assalam kun roƙa min aminci kaga kenan kamar ta zagayo ne kamar na roƙa ma kaina ne kuma kamar kun roƙa kanku ne to da haka shine Allah ta'ala ya ce faqtulu anfusakum ay falyaqtul ba'dukum ba'da sashin ku ya kashe ya kashe sashi wasu kashe wasu a cikin su Imam al-Qurtubi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin tafsirin sa yace wa ajma'u ala annahu lam yu'mar kullu wahidin min ab min abadati al-ijli bi an yaqtula nafsahu bi yadihi yace malamai sun yi ijma'i cewa babu wani a cikin waɗanda suka bauta ma wannan ɗan barakin da Allah ya yi masa umarni ya kashe kansa da kansa ya kashe kansa da hannunsa ba wanda Allah ya masa haka to al-imamu ibnu abi hatim razi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa ya rawaito da isnadi wanda ke isnadi ne mai kyau ingantacce daga sahabi abdullahi ibn abbasin Allah ya kara musu yadda da ya koro hadisi a ciki sai ce faƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki sai ya ce ma annabi Musa inna taubatahum lallai abin da zai sa in karɓa tubansu an ya qutula kullu rajulin minhum kullaman laqiya min walidin aw waladin kowa a cikinsu ya kashe duk wanda ya gamu da shi ɗa ne ko uba ne ɗanka ne ko mahaifinka ne ka gamu da shi ko ka kashe shi fa yaqtuluhu bisayfi ya kashe shi da takobi wala yubali man qatala fi dhalika al-mawtin kar ya damu da waye ya kashe a wannan wajen fataba ulaika alladhina kana qad khafiya ala Musa wa Haruna mattala Allahu min dhunubihim waɗannan dinnan da wato ya buya ma annabi Musa da Haruna abinda Allah ya sani na zunubansu sai suka tuba fa'tarafu biha sai suka yi itirafi cewa sun yi wa fa'alu ma umiru bihi sai suka yi abinda aka umulce su fa ghafara Allahu lil qatil wal maqtul sai Allah ya gafarta ma waɗanda aka kashe da wanda suka yi kashe da wanda suka yi kisan da haka Allah ya ce ku kashe kawunansu ibnu jarir ne babari Allah ya masa rahama da kuma ibnu abi hatim Allah ya musu rahama sun rawaito a cikin littafin tafsirinsu daga ta hanyar hajjaj bin muhammad ya ce ƙala bin jurejin akbaroni qasim ibn abi bazza annahu sami'a sa'id ibn jubair wa mujahidan qala qama ba'duhum ila ba'din bil khanajiri yaqtulu ba'duhum ba'da wasu daga cikinsu sun tashi wato da takwabinsu ko da wukansu suna kashe juna wala ya hinnu ala rajulin qaribun wala ba'idun wato kusanci makusanci ko wanda ke da nisa da mutum na zumunci baya masa kwaljini ko ya kashe shi yake yi hatta alwa musa bi thawbihi har sanda annabi musa alaihi salam ya wurga tufafinsa faƙarahu ma bi aidihim sai suka jefar da abin da ke hannuwansu fatakashafa an saba'ina alfa qatilin sai ya zama wato ainihin abin da ya faru Allah ya saukar da duhu ne da haka kowa kawai ya ɗau takobi ya kashe kowa duk wanda ka gamu da shi kawai ka kashe shi ko ya kashe ka ko ka kashe shi da haka da annabi musa ya wurga tufafinsa suka yadda abin da ke hannunsu sai aka ɗauke duhu sai aka samu an kashe mutum dubu saba'in a cikinsu to malamai suka ce kuma cikin hikiman allah duk waɗanda suka bauta ma wannan ɗan marakin su ne a kashe su amma waɗanda ba su bauta masa ba su ba a kashe su ba su ne suka yi kisa wa inna allaha auha ila musa an hasbi allah ya yi ma annabi musa wahayi cewa su tsaya haka eh faqad tafaitu bi zalika hatta alwa Musa bi thawbihi Allah ya ce su tsaya haka hakan ya isa sai hina alwa Musa bi thawbihi lokacin da annabi Musa wato yayi nuni ko yayi wurgi da tufafinsa zuwa cikin su na'am don haka Allah ta'ala ya ce musu to faqtulu anfusakum ku aikata abin wato ku kashe kawunanku sai ya ce zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi alkhairi gare ku wajen mahalicinku in kun yi haka fataba alaikum to Allah sai ya karba tubanku in kun yi haka Allah zai karba tubanku inna Allahu tawwabur rahim Allah shi ne mai tuba Allah shi ne mai jin kai to anan malamai suka ce wannan ya nuna mana irin wato ainihin tausayi da Allah yake yi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga su yanzu da suka yi shirkan suka tuba sai aka ce to in dai suna so a karɓa tubansu to duk wanda ya bauta ma wannan dan marakin to kawai a kashe shi ya bar duniya a kashe shi ya bar duniya shine zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum to Allah ya karba tuban kenan amma kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kuma saka ba har ma ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbai yaki aka zo ana bada labari Khalid ibn al-Walid ko wanda daga cikin sahabbai ya ritsa wani kafiri da ya bi shi da gudu sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sai ya kashe shi ya ce ƙarya kake ka tsorata ne ya kashe shi da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ta maimaitawa yanzu ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi ya ce ya manzon Allah ba da gaske ke yi ba ya ce ka leka zuciyarsa ne ka hango cewa ba da gaske ke yi ba ya ce yaya za ka yi da la ilaha illallah wunsa ran kiyama in ta zo tana neman haƙƙinta a kanka a gaban Allah kaga kenan Allah ya yi gata mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khairu ummatin ukhrijat linnas sabanin sauran al'ummomi shi yasa cikin addu'a ta amanar rasulu ana ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allah karka ɗora mana nauyi da tsanani kamar yadda ka ɗora mu waɗanda suka gabace mu kar ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba ya ubangiji Allah kuma ya ce qad fa'altu Allah ya ce naji na amsa ba da ai muku haka ba Allah ta'ala ya samu dace da haka Allah ya ce wa id qala musa li qaumihi tunasan da annabi musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya mutane na innakum zalamtum anfusakum lallai ku kun zalunci kawunan ku bi ittikhadikum al-ijl ta yadda kuka rike dan maraki a matsayin abin bauta fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicin ku faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi alkhairi gare ku har a wajen mahalicin ku fataba alaikum in kun yi haka Allah zai karba tuban ku innahu lallai shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai karban tuba shine mai jin kai abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته